أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي ثلاثين قوة محرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إيدة تريه إيدة أربعين دقايا wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan tara miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alƙur'ani mai girma yau lahadi ce ko kamar yadda muka saba karatu a sati sati a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ɗari da arba'in zuwa ta ɗari da arba'in da ɗaya lokaci ya muna halinsa dan haka a yau ma insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta 140 zuwa ta 141 a cikin suratul an'am a shafi na 146 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaran ma Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa huwa alladhi ansha'a جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي ألا شيني وندى الواو ودنسبة لمن تفسيري سكتنا أطفنا أكن وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات an gane ko sai dai cewa atafina akan wannan jumla gaskiya yayi nisa ya fi dacewa a ce atafina akan irin ɗan uwansa da suka gabata an gane ko wato akwai in mun ce wa harramu ma razaqahumullah sun haramta wa huwa alladhi kaga wato zaka kaman ma'anar bata zo kusa da juna ba amma da zamu ce akwai irin shi da suka gabata an gane ko inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy dhalikum allahu fa anna tufakun faliqul isbahi wa ja'ala al layla sakanan wash shamsa wal qamara husbana dhalika taqdirul aziz al alim wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida wa huwa alladhi anzala min as samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay' zalikum Allahu rabbukum wato akwai ƴan uwansa da suka gabata waɗanda suke tabbatar da rububiyya ta Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko to dan haka in mun ka bayanin malamai muna kawo shi ne saboda mu faɗi maganganu na malamai mu rajjaha abin da ya rajjaha gare mu ba wai dan saboda nuna su ba su da karatu ba dan adam ajizi mu fahimci wannan da kyau to wa huwa alladhi Allah subhanahu wa ta'ala shine an sha'a jannatin ya halitta an gane ko an kawo allazi in ji malaman balaga wato li ifadatul hasr domin ma'anan maganar ana iya cewa wa huwa ansha'a jannatin ma'rushat kuma za iya cewa ba za iya cewa amma don me aka kawo allazi to saboda lil hasr kuma qur'ani yana yawan kawo wannan wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'a ayana cewa wa huwa anzala minas sama'i ma'a amma allazi nan tana nuna shi kadai ne wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'a dan babu wanda ya isa ya saukar da ruwa in ba Allah ba ko ba haka ba a antu afara'aytum afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida wannan yana nuna Allah shi kadai yayi halitta don duk duniya innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ishtama'u la sannan qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahid alqahhar dan haka allazi an kawo shi min ifadati alhasr wa huwa allazi kenan da Hausa zamu ce Allah shi kadai ne tunda allazi din nan ba a ce wahadahu ba amma tana nuna wahadahu a cikin ma'ana an sha'a jannatin Allah shine an sha'a ya halitta ko ya kagi abu asalin an sha'a wato fi'ili ne wanda yake asalin shi sulati ne za a ce na sha'a ya tashi an gane ko to in ana son a nuna an halicci abu sai a ce an sha'a ko ko abu an tayar da shi a cikin wani hali sai a ce na sha'a sai zama to mu ba'af ne ƙarin nan yana nuna ƙarin ma'ana Allah ya ce ma matan aljanna inna an sha'nahunna in sha'an faja'alnahunna abkara duk wajen halitta mafi yawanci Allah zai kawo an sha'ani amma na sha'a ya zo a cikin alqur'ani amma da ma'ana ta tarbiyyan tasuwa aw man yunasha'u fil hilya wa huwa fil khisam ghayr mubin mace ana tayar da ita ne cikin kawa ko ba haka ba tun tana karama za a abin nan kunya inda ake sa ɗan kunne za a hude wurin ko a kunde ko sannan kuma abin kaga an tada shi cikin kawa to ala ayyati hal dai wa huwa alladhi ansha'a Allah shine ya halitti an gane ko jannatin ma'rushat waɗansu malamai anan suka ce ansha'a jannatin Allah shine ya halitti wato abin nan ice na inabi domin nan ita aljanna ba ta zama towa ma'arusha ce an gane ko wato asalin ma'arush shine abin da an ka ɗaukaka ita ko aljanna ko ko mu ce gona wadda ake noma ko lambu ko danga ko garka yadda ake faɗa a cikin yare daban-daban wato ita gonan nan ba ita ce ake ɗaukaka so ba sai dai iccen da ke cikinta shine iccen inabi an gane ko to kenan wa huwa alladhi ansha'a ashjaral inabi to sai kawo jannatin saboda min saboda shi iccen inabi cikin waɗannan gonakin da yake fita don da ma'arusha din za ka fahimci abin da ake nufi idan wasu malamai suka ce a'a wa huwa alladhi ansha'a jannat Allah shi halitta kasar da kanta wadda wato abin yake fitowa a cikin ta sannan kuma abin da bai fito a cikin ta ina fatan kun fahimce ni don ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا كاغنا ان ان هلكيت جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وكما وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ان هلكيت كسر aka shimfiɗa ta aka mayar da ita irin yadda za ku iya yin noma akan kasar da an ka fitar to kenan dai ma'ana guda biyu ko kace Allah shi fitar da dai Allah shi halicci kasa ko ko wato gonakin kasa wadda gonakin abubuwa suke fitowa a ciki ko kace ansha'a kenan an yi hakkokin shine wato al'inab ashjarul inab wadanda itacen dabino ma'rushatin kalima ta ma'rushat shine abinda an ka daukaka an gane ko ta kalima ce da tana dauke da ma'ana ta abin nan daukakar da abu sifa ce ta jannatin ko ko al-ashjar itatuwa waɗanda aka abin nan aka shafi larabawa wato wannan fi'ili yana da tasrifi da dama a wajensu in an ce arasha da larabci an gane ko sai a ce bana arishan ya gina al'arish al'arish kamar za a tayar da waɗansu itace sai a yi wata ‘yan rumfa wadda za a zama a kanta shi yasa akwai masallaci a saudiya da ake kira masjidul arish yana can badar ba uhudu ba inda lokacin aka yi yakin badar lokacin da za a yakin an sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wata za mu ce wata ɗan rumfa karama to sai aka kira sai aka yi masallaci a wurin sai aka sanya mai suna Masjidul Arish waɗannan wannan rumfar da aka yi tare da itacen da aka ɗauka amma rumfar yanzu babu ta ina fata an fahimce ni kawai zai ce to an bani labarin ta ina ne take an gane ko laraba suna cewa arasha bil makan idza aqama bihi ya tsayu awwal wannan wuri ko ya zauna sai a ce arasha bil makani urushan amma idan kuma ya kasance gini ne sai a ce arasha wato ya gina wannan kuma ana cewa arshan sannan wa arshal arsha yayi al'arshi ma'ana yayi gado na sarki ko kuma na mai mulki an gane ko sai suka ce kuma ana cewa wa arshal karma ma'ana ya daukakar da alkarm shine iccen inabi to wannan alkarm zaka iske manyan manyan malamai suna amfani da wannan kalma ta alkarm duk da yake akwai hadisi wanda yake ingantacce na Abu Huraira daga manzo sallallahu alaihi wasallam la tusammu al-inaba al-karm fakku kira inabi al-karm ina fata an fahimce ni a wata riwaya ma da yazo sai dai qulu al-habala da ha karami da ba'un da lamu da ta'un ku kira shi al-habala me yasa aka ce kar a ce ba mu wasu ba mu san dalili ba to tunda manzo ne yace sallallahu alaihi wasallam kar a faɗa ba za mu faɗa ba shikenan magana ta kare wanda kuma hadisin bai inganta wajen shi ba wannan yana da wani uzuri amma ya kawo dalilai sai dai kuma suna kawo akwai hadisi na Barra dan Azib wanda suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man samma al-madinata yasrib falyastaghfirillah wanda bai kira Madina yasrib to ya nemi gafara Allah wannan hadisi bai inganta ba wato sai ka nemi in kana son maudu'i ababen da aka hana a sanya suna sai ka kawo su ka nemo hadisai da ayoyi da dalilai ka abin nan sannan kuma suna cewa rafa'a wato al'inab kenan wato ya ɗaukakar da afsan shi kun san iccen inabi lokacin da ake noma shi akwai wanda zai zamanto ya kwanto zuwa ga ƙasa ya yi ƴaƴa kuma har ya yi nauyi to irin wannan wani lokaci za su ɗauki wannan reshen ko rene sai su aza shi akan katanga ko kuma su aza shi akan wasu itace da za su tattare shi to shi yasa aka kira shi ma'arusha ai marfo saboda in ya zo zuwa ga ƙasa wani lokaci zai lalace ina fata an fahimce ni wa ghaira ma'rusha shi ko wanda ba a daukaka ba kenan dama yayi nisa da kasa bai tabo ta to ma'rushatin dai wa ghaira ma'rushatin shine abin nan kalima ta al'arsh wani lokaci ma tana iya zuwa da ma'ana ta as-saqaf shine wato as-saqaf rufin gida ko ba haka ba ne tuwa ake jin shi ko an faransai da faransanci an gane ko aw kallazi marra ala qaryatin وهي خاوية على عروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها شيني العرش fi'ilinsa mudari'i ya arishu ko ya arushu in kaga dama kai mara'un fatha in kaga dama kai mata dhamma wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishuna shine abinda qurra sun tafi akan shi da mur ibnu amir da shu'ba kun karanta wa ma kanu ya'rishuna shine abinda suka daukaka na gini shi yasa Allah ce wa fir'auna wato zil autad da fir'auna ma abincin al autad da tura kun gini da aka yi waɗanda suke manya manya da haka dai nan da wajen banza ma kana yasma'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun malamai suka ce ba dukan abin da yayi ba domin muna ganin al-ahram gine-ginen da suka bari sai zaman to amun ne maksus kar ka wajen fassara alqur'ani ka fassara irin yadda ta yi maka dadi an gane ko waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci daga nan aka samu al'arshi na ubangiji ko ba haka ba asina al'arshi gadon sarauta sannan kuma akwai al'arshi na Allah to a babin aqida ba mu san yadda al'arshin Allah subhanahu wataala yake suna daga cikin ayoyi wanda ake an ce istawa ala al'arsh sai a'a ba a ce Allah ya rige ta akan arshi mulkin Allah ya tabbata wannan kuskure ne alqur'ani ya tabbatar da akwai al'arshi hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da al'arshi wa kana arshuhu ala al-ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai kace mulkin Allah yana sama ruwa kina Allah bai da mulki inda babu ruwa wannan kuskure ne ya yake ba ka sani ba sai ka ba kanka lafiya ina fata an fahimce ni don haka waɗannan abubuwan muna son ɗaliban ilimi su yi hasara da su wajen fassare fassare kan mutum sai ya zo ya jawo maka ta abin da ya fi karfin shi in muka duba akwai hadisi na Imran ibn Husayn wanda yana cikin sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana Allah Allah ya kasance wa lam yakun shay'an shay'un qablahu ba wani abu wato gabanin ubangiji wa kana arshuhu ala al-ma'i al'arshin Allah yana sama sun makalaka samawati wal ard sannan ya halicci sammai da kasai waɗanda gaskiya to bayan Allah ya halicci sammai da kasai sannan to kafin ya halicci sammai da kasai yana ina kaga ashe kai ka ka jahilci cewa a'a shi al'arshin ya gabaci halittar sammai da kasai ina fatan kun fahimce ni a wajen ibnu abbas kuma da al'arshi da kursiyu ba ɗaya bane ina fata an fahimce ni asar ne daga wajensa amma akwai riwaya wadda take tabbatar da wannan wato tana cikin musannaf na ibnu abi shayba da imamul baihaqi ya kawo ta cikin al asma was sifat na hadisi na abu dharr wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna al kursi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard da za a ɗauki sammai da kasai a kaɗa cikin kursi an gane ko da sun kasance tamkar an ɗauki halaka mu ce zobe an kaɗa a cikin daji ko cikin sahara an gane ko sannan kuma da za a ɗauki shi ko kursiyun a kaɗa cikin al'arshi da zai zamanto tamkar an ɗauki zobe an kaɗa a cikin sahara wani ya fi wani girma kenan sai ya zamanto hadisi wato na ibadar an samit wanda a cikin sunan tirmidhi wanda yace inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam sai da manto al-arshi bai daga ciki domin shi al-arshi kafin halittar samai daga sai akwai shi kafin a kaddara lokacin da za a halitta shi mun fahimci wannan da kyau sai zamanto al-awwaliyya ce muqayyada za a ce wannan na farko bi itibari abinda ya gabace shi kenan na farkon wadancan amma ba shi ne na farko gaba ɗaya ba kamar yadda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai a'a a cikin al'umma ta ba wai ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon musulmai ba in ka gane to in baka gane ba mu da mun yi iya abin da zamu yi ina fata an fahimce ni wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin Allah shi ya halicci jannatin wato gonaki da itacen da ke cikin su ma'arusha itacen da an ka ɗaukaka wa ghaira ma'arushatin da waɗanda ba a ɗaukaka ba wan nakhla Allah shi ya halicci an-nakhl iccen dabino ko wa zar'a da kuma tsiro wanda yake fita na an ce az-zar' bi ma'ana al-mazru'u abinda wato ake nomawa an gane ko duwa ya halice su Allah subhanahu wata'ala mukhtalifan ukuluhu wanda al-ukulu abin ƴaƴansa mukhtalifan sun bambanta domin nan al-ukulu al-ma'kulu na abin da ake ci ina fatan kun fahimce ni an-nakhla wa zar'a an halitti an-nakhla itacen dabino wa zar'a al-qur'ani yana tattanzawa tsakankanin su wato dabino an-nakhl itti ne az-zar'u abin da ake noma mukhtalifan ukuluhu wanda abincinsa ya bambanta imamu asim da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu ibnu amir da imamu abu amr ibnu al'ala su suka karanta mukhtalifan ukuluhu ku ba kafin tana babban ma da kyau amma nan sauran qura'in da bamu kawo ba an gane ku su ko sun karanta mukhtalifan ukuluhu da za ka ɗauki alqur'ani wanda aka rubuta da warsh misali za ka ga kafin kin nan tana da ni tana da sukuni to da yawan masu karatu ga haf sai ka ita suna karanta shi ga wato sukuri sai a ce mukhtalifan ukuluhu a a mukhtalifan ukuluhu ukuluhu shi yasa wajen musabaqa alqur'ani dalibai suke samun matsala saboda yan an ji wajen karatun nan wallahi manyan manyan malaman alqur'ani da qira'at ba su da kusukuni ka canza musu in ka canza wallahi za su rage ma an gane ko abinda ake nufi al-ukul nan wato ismu ne ana nufin al-ma'kul abinda za a ci sai zama to utliq al-ism wa urida bihi ism al-maf'ul abin ismul maf'ul ake nufi an gane ko abinda ake ci wato akala ya'kul sai a ce aklan shine ci wato an ce aklatan ci daya iklatan ci irin na waɗansu mutane akaltu iklatal ja'i in an yi mata kasra nayi ci irin cin masu yunwa ko da suke jin yunwa an gane ko to Allah dai shi ya halicci annakla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu mukhtalifan hali ne wato ukuluhu cinsa ya bambanta an gane ko wa zaituna da iccen zaitun an gane ko wa zaitun da zaitun wa rumman da rumman shi a zaitun ƴaƴan ne ar rumman shi ma ƴaƴan ne su kaga ba a kawo iccen ba amma annakla sai aka kawo icce saboda itaciyar dabino tana dauke da amfani komai na tana da amfani amma waɗancan ƴaƴan sun fi amfani shi yasa su sai aka kawo ƴaƴan wa zaituna wa rumman da zaitun da rumman مختلفا أكله والزيتون والرمان والنخل والزرع كلمة الزرع مكتي المزروع أكل في أبند أكل نوما تو أما أنكتي زراء دزاي دراء دعين تنرفع النوما إن أنكتي زراء دزاي دراء الهمزة تنرفع حليسة mun yi bayanin wannan ai cikin karatun da ya gabata ko to in kuma an ka ce zara'a da alhamza an ka ce da aini an ka kawo zalim an ka kawo ra'un an ka hamza an ka ce zara'a me yake nufi sun ka ce yayi zaugawa in an ce zara'a ila kaza ai asra'a wa sara ilayhi ina fatan ku fahimta abubuwa ne masu wahala wani lokaci sai su baka wuya to amma in an ka ce za'ara aka mai da alhamza ita ce tsakiya za'ara shine kuka irin da zaki to in an ka ce za yayi ziyara to ina zakin nan da za'ara da zara malamai suka ce duk ismul fa'il nashi guda ne za'ir ake cewa domin za'ara za'ir zara za'ir da mai kuwa da mai ziyara sun kace su yaki shine zai bambanta maka su dan haka yana da kyau dalibin ilimi ya karanci luga da kyau kafin ya zo ya abin nan wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaytuna war rumana an gane ko mutashabihan wa ghayra mutashabih can wajen har da mun gaya muku akwai can mushtabihan ya gabata mushtabihan wa ghairu mutashabih da haka wajen har da sai kai hasara a nan can mushtabihan ne na biyu ko mutashabihan ne a gane ko mushtabihan mutashabihan wadansu malamai sun kace mutashabihan yayi kamanceceniya waraquhu shine wato ganyensa ko kunnansa mukhtalifan samaruhu shi kuma wa ghayra mutashabih kenan sai ya zamanto ƴaƴan itacen sun bambanta waɗansu malamai suka ce mutashabihan ai launuhu launin sa yayi kama da juna mukhtalifan ta'mu ta'muhu wato dandanin sa ya bambanta wannan an kawo shi dan a nuna maka akwai kudura ta Allah ita ta take bambanta su ba tabi'a bace take bambanta su sai ka ji kafirai sun ce ai zafin rana ne yayi ma wannan yawa wannan ne a'a ikon Allah ne akwai mudabbir li hadal kawn ina fata an fahimce ni shi yasa aka kawo wannan dan saboda kan wani ya labe ya ce a'a to dan bi sun ka bambanta akwai wanda yayi wannan mai hikima an gane ko abincin yan aljanna وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها متشابها كنت لونه مختلفا طعمه نفتا أفهمتين لا هكذا فهمتين ولا بشوك واتو يا بمبنتا كلوا من ثمره ko ko ba haka ba can farko kuma unzuru ila samarihi idza asma akwai bambanci tsakanin kulu da unzuru ko bambanci unzuru ku kalla cikin wancan lafazi da ya gabata a cikin suratul an'am cikin wannan sura kulu kuma ku ci in ka kalla za ka ga hikimar Allah to kuma in ka ci kuma za ka ga za ka ga hikimar Allah domin gani daban ɗanɗano daban ka ku ga lokacin da ka ɗanɗana za ka ƙara sani ko ba haka ba kulu min samarihi ku ci daga waɗannan ƴaƴan itacen an gane ko waɗansu malamai suka ce kulu muminai ake nufi domin za a yi zancen haƙƙin shi wa atu haƙƙahu yau ma hasaru kafiri ko ba a cewa ya bada haƙƙi don bai yi imani an gane ko waɗansu malamai suka ce kulu kafirai ake nufi don nan ana magana irin ababen da kafirai suka yi bayani wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiba waɗansu malamai suka ce a'a ta shafi muminai ta shafi kafirai kulu kowa ya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba sai dai su kafirai an umurce su da su yi imani kuma an umurce su da su ci sai ya zamanto al-kuffa mukhatabuna bi furu'i shari'a hatta da abin da yake na zakka ne an umurce kafirai da shi amma kuma an umurce su da imani kenan ko da in sun bada zakka ba su yi imani ba aikin ba zai ba zai amfani ba amma an umurce su da imani kuma an umurce su da aiki na alkhairi ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin kaga abu na farko da suka fara kawowa sallah alhali ko ai ya kamata ba su yi imani ba ina fatan kun fahimta to kuludin nan dai magana guda biyu mu dauke shi ya shafi kafirai ya shafi muminai saboda alqur'ani ya shafi kafirai ya shafi muminai kulu min samarihi idza asmara imamu hamza da imamu al-kisai da imamu khalaf suka karanta kulu min sumurihi an gane ko idza asmara sauran da bamu kawo ba sun karanta kulu min samarihi kamar da yake yanzu nan a rubuce alqur'ani da yake gabanin mu to menene bambancin su wadansu malamai suka ce samar ɗaya to kulu min samarihi tunda an yi idafa shi zuwa ga jami'i ai ya koma samar ya koma jami'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kenan da samarihi da sumurihi duka dai ƴaƴan nashi ake nufi domin mufrad in an yi idafa ya koma jami'i waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a akwai bambanci tsakanin as-samar da as-sumur in an ka ce sumur sun ka ce jam'i na sima sima su ne ƴaƴan itace sumur ƴaƴan itace daban-daban sai zaman to jam'ul jam'i kenan ina fata an fahimta amma in aka ce kulu min samarihi sun kace bil fathi jam'i ne na samara shine wato wato samaratul nakhl waɗansu malamai kuma suka ce an ce sumurihi shine dukiya to kaga nan an ce dukiya akwai matsala tunda mutum bai taba an ce samar da dukiya a wannan abin in an sayar da shi yanzu inabi ai manomin ka ba zai ce ba zai iya cin duk inabin da ya noma ba ko to ai zai sayar da shi ko in ya sayar za a ba shi ne za a bashi dukiya to dukiyar nan ya halatta shi ko bai halatta shi ta ba to me kulu mun su mudi shi kenan sai an yi dogon bayani don kaka sai da wannan cikin littafin tafsiri kace kai mallamin da ya kawo wannan magana ko ina ganin mallamin nan Isma'il cikin matsala na ba yalle na cikin wata damuwa an gane ko sun kace to kulu min samarihi kuma in yazo da fatha shine samarun nakhl ya'yan iccen dabino sai dai zai wanto a ya'yan iccen dabino suna cikin samar amma dukkan ya'yan itace misali ne yan basuwa za su iya shiga cikin wannan an gane ko kalima ta as-samar tana da ma'ana guda biyu wani lokaci tana da ma'ana ta al-hissi abinda muke gani tana da ma'ana al-ma'nawi abinda ba ma gani in an ce al-hissi abinda muke gani yanzu in ice in ya'ya da samara ko to misali ilimi idan mutum yana aiki da shi za a ga samaratul ilm shi yasa ake cewa ma hiya samaratu kaza fa ma hiya samaratul aqida menene samara ta aqida ai aqida ba ta yawar ce amma tana da samara kenan tana da ma'ana hissi tana da ma'ana ma'anawi kulu min samarihi idza asmara ku ci daga cikin ƴaƴan waɗannan itacen ko waɗannan itacen idza asmara idan suka yi wato abin nan ƴaƴan su suka abin nan bayyana sai waɗansu malamai suka ce idza asmara dama ai ba za a tuba ko sai yayi aya to dan me aka kawo ga idza asmara waɗansu suka ce shine nafyu tawahhumi tawaqquf al ibahati ala al idraki wan nudji bidilalati bidilalatihi ala al ibahati min awwali ikhraj as samar wannan yana nuna cewa an baka izini ka ci tun lokacin da bai ne gaba ɗaya ba da biro yanzu in ya fitar da ƴaƴa kafin ma ya bushe ƴaƴa na sun ko kenan tun farko in yayi ƴaƴa in dai zaka iya ci shi kinan an halaka maka shi yasa aka kawo idza asmara Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi cikin As'ilatun wa Ajwiba ya kawo wannan waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a nan kulu min samarihi idza asmara ta'kidi ne idza asmara ta'kidi ne wani lokacin qur'ani yana kawo ta'kidi na wata kalma saboda karfafa ma'ana domin yana daga cikin uslubi na alqur'ani da kuma uslubi na yaran larabci wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi duk duniya babu tsuntsun da ke fira ba tare da ni ba fika fikai dole sai da su ko ba haka ba fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim yana yiwa mutum ya rubutu ba tare da hannu ba ba zai taɓa yiwa ba ina fata an fahimce ni da haka dai sai zamanto matsayin ta'kidi aka kawo shi wa atu haqqahu yawma hasadih ko ba da haƙƙinsa an gane ko yawma hasadihi ko yawma hisadihi muna da qira'a guda biyu a wannan wurin imam asim da imam abu amr ibn al-ala da imam ibn amir da imam yaqub sun karanta yawma hasadih alqur'anin da yake gaba gare ka duba ga daga hasadih sauran waɗanda ba mu kawo ba daga cikin ƙurra sun karanta yau mahisarihi shi yasa da zaka ɗauki ƙur'ani na warsh ko ƙarun an gane ko zaka ga hisar an yi mata kasra to wannan wato ai al'amari ne larabci bil kasri suka ce wato larabawan hijaz da larabawan najib suna karantawa an gane ko bil kasri yau mahisarihi sannan larabawan banu tamim suna karantawa bil fathi imamul farra shi ya faɗi wannan kamar yadda ake cewa as-saram a larabci kuma ake as-siram da sa shine ɗibar ko tsinko ƴaƴan tsoro daga sarama ne da sabo an gane ko imam al-farra ɗaya ne daga cikin manyan manyan malaman lugha ina ganin in ban manta ba sun yori waya gare shi lokacin da ya zo kan gadon mutuwa ya rubuta littafi kan hatta hattan nan da muke gani littafi ya rubuta kanta amma da ya zo ciwo ya dame shi yana ganin zai mutu to sai yana kwance yana tunanin ashe akwai wasu hukunce hukunce da suka shafi hatta bai rubuta ba sai aka ji shi yana cewa fa amutu wa fi nafsi shay'un min hatta zan mutu har yanzu kuma akwai sauran wani abu cikin zuciyata na hatta saboda tsananin yadda suke san ilimi mu ko ina yanzu zan san hatta ma bai kota su ba ina fata an fahimce ni zan san hatta yanzu zan can kuɗi na ake yi da zan san harkokin duniya Allah ya shirya da ni wa atu haqqahu yawma hasadih Sheikh Muhammad Al-Amiri Shanqiti a cikin tafsirin sa muqaddima ta adwaul bayan da yazo kan wannan aya ya wani bayani mai muhimmanci yace i'lam kasancewa annal lafza shi lafazi qad yakunu wadihat dilalati yana da ma'ana wadda take sarar a sarari min wajhin bayyanan ta wata fuska mujmalun min wajhin amma ta wani wuri kuma sai ya zamanto a dunkule yake ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadi yace fa innahu wadihun fi ita'il haqqi ba da haƙi wa asu ai bayyane ne tunda an ce a bada haƙi amma mujmalun fi miqdarihi amma miqdar abinda za a bayar gurgurdon abinda za a bayar mujmal ne li ihtimalihi nisf sana yi a to menene hukuncin rabi ne za a ba su bayar au akthar ko mafi yawa au aqal ko ko kadan to kaga wannan yana nuna maka cewa alqur'ani akwai lokacin da ba sai ya zo da abu wani abin bayyane ce wani abin yana buƙatar bayani kenan kuma dole sai an koma ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma sai an koma ma malamai su yi maka bayani kaka karantar da kanka an gane ko yana da kyau galibin ilimi ya karanta muqaddimatut tafsir na manyan manyan malamai nan zai sanin usulube su an gane ko sannan akwai wata mai magana mai muhimmanci a nan wato ta ustazu doktor kabir yunus a cikin tafsirin wato littafin sa usulul tafsir ya kawo wata magana nan kan zancen itlaqi da taqyidi abinda ake ce ma al-mutlaq lafazi wanda ya zo a sake shine al-lafzu dal ala madlulin sha'i'in fi jinsihi lafazin da zai zo ya nuna abu ya shafi kowa da kowa in ce rajulun an gane ko mutlaqun ne amma wal muqayyid ko wal muqayyad ma kana min alfaz dalati ala madlul muayyan wanda yana nuna wani ake nufi in ce zai wannan ya nuna ga wani mutum ake nufi amma an ce rajul kowa zai shigo to da yazo yana bayanin su sai ya ce ban samu ba cikin malaman usulul fiqh wanda ya bayani kan siyagul itlaqi kamar yadda suka zo suka yi bayani a cikin siyar ta al'umum amma in ka kalli istiqra ka bididdigin littattafan da malamai suka rubuta zaka ga wato da kuma ka kalli nassi na alqur'ani da sunna zaka samu abubuwa guda biyu inda itlaqi shi to kaga wannan abu ne mai muhimmanci saboda shi bai samu ba amma ya bididdigi shi yasa ɗalibin ilimi zai bincike yace na farko alfi'il daga cikin siyagul itlaq shine fi'ili kamar inda Allah ce wa idza hadara al-ismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu ku ciyar da su to da an ce ku ciyar da su wani nau'i sutura za a ba su ko gida ko kuɗi kaga ba a faɗi nau'i ba kammiya nisfi za a ba su ko ko rabi ko kaza kaga itlaqi aka yi kenan kaga fi'ili yana daga ciki na biyu annakiratu fi siyaq al-amr annakira in nakira tazo fi siyaq al-amr a cikin umurni fa kafaratuhu it'amu 10 masakina in za a kafara ta rantsuwa daga ciki itsamu asharatu masakina za a ciyar da miskini goma to miskinin nan goma maza ko mata aya ba ta yi bayani an gane ko manya ko ƙanana aya ba ta yi bayani ba kafirai ko musulmi aya ba ta yi bayani ba to kaga wannan don saboda a nuna maka ga siyar na al-itlaq al-fi'l da kuma an-nakiratu fi siyaqi wato al-amr amma nakira fi siyaqi an-nafi ko nakira fi siyaqi ash-sharti ko na kira fi siyaqi wato abin nan annahi duka tana nufin al'umum in ce wato annafi la rajulan fi dar shikenan la rajulan fi dar babu mutum kaga fi siyaqin nafi ne an gane ko in jaa rajulun fa atihi in mutum yazo annakiratu fi siyaqi shart an gane ko annahi la tu'i rajulan takaba kowa ta kore kowa da in baka san wannan bikin alqur'ani ba za ka isar da kunci kunci ba amma in na kira ta zo fi siyaqil khabari al-muthbat cikin labari wanda an ka tabbata suwa tufidul ibha tana nufin an kamar abin ya zama to a dunkule wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a wane ne wannan mutumin sai ka kuma wajen usman malamin tafsiri ce ma habibun najjar ni dai ban sani ba ko babu wani nasi wanda da san wanda ya tabbatar da sunan shi ina fata an fahimce ni wa atu haqqahu ku bada haƙƙinsa wanda haƙƙi ne waɗansu malamai suka ce ita ce zakka wanda an ka farlanta tun makka aka farlanta ta ina fata an fahimce ni domin akwai khilafi shi ita zakka a makka an ga farlanta ta ko ko a madina ina fata an fahimce ni sauran abubuwa ba a yi sabani ba sauran abubuwa an yi sabani to waɗanda suka ce nan haqqahu tun a makka ne domin cikin suratu fussilat alif lam mim as-sajda ake kira ta ko wato Allah ya ce wa wailul lil mushrikina alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun kaga kuma kiyaye kenan ba su ba da zakka kenan zakka ta tabbata tun a abin nan a makka waɗansu malamai suka ce a'a wa atu haqqahu nan zakka ce irin wanda Allah ya fice a bada haƙƙi amma shine da talakawa suka zo ana girma ka dubi wani haƙƙi ka basu daga baya sai aka farlanta waɗansu malamai suka ce a'a wata zakka ce ake nufi amma daga baya da aka je Madina sai aka shafe wannan sai aka fito da zakka kaza zaka bayar kaza zaka bayar waɗansu malamai suka ce a'a zakka ake nufi amma can an barta a dunkule duk yadda kai yayi daga baya sai aka zo aka ce to kaza zaka bayar kaza zaka bayar sai zaman to ba nasu ne an kai ba fassala bayanin ta ne aka yi to ga mai tadarikin da za a basuwa waɗannan maganganu ne na malamai masu yawa nau'in zakka dole wata rana za mu zo mu bayanin shi akwai zakatul fitr sadaqa ce amma an kira ta zakatul fitr akwai zakatul naqadaini ta kuɗi ko sannan kuma akwai arrikaz rikaz shine mutum ya samu dukiyoyin mutanen jahiliya kamar yadda ake bincikowa sai ka zo ka iske zinariya ta waɗansu mutane da suka zamana a wuri to wannan menene hukuncin ta tana da kumusi za ka bada ɗaya bisa biyar al-ma'adin abinda aka fitar daga cikin ƙasa in ya kai nisabi shekara ta dawo in zakka wato zinariya da azurfa ce in ya kai nisabi sai shekara ta kewayo za a fitar mishi da zakka in kuma bai kai nisabi ba sai ka tashi cikin kayanka in shekara ta yi sai ka fitar da zakka da urudu tijara kayan kasuwanci ana fitar musu da zakka za mu zo akwai sabani amma zance mafi inganci ana fitar musu da zakka da dabbobi to da kuma abin da ake nomawa al-kharij min al-ard ko as-sima ko al-hubub to duka dai waɗannan abubuwa dai waɗanda a musulunci muna son mu san hukumce su amma ba za mu samu dama ba cikin wannan takaitaccen lokaci wannan aya ta yi bayani ne kan abin da ake fitarwa na wato ƙasa don haka zakka dai in Allah ya kai mu da cikin suratu tauba in Allah ya bamu iko za mu zo mu bayanin hatta da nau'uka na zakka ta zamani wanda can da babu shi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Saudiya ana kiransa Abdullah an gane ko wato al-Ghufairi Abdullah al-Ghufairi yayi bincike akan zakka na abubuwan da suka shafi zamani misali al-huquq al-ma'nawiyya mutumin da ya kirkiro wani abu sai ya mutu to wannan abin ƴaƴan shi suna da haƙƙi akan wannan abin ko ba su ba to shi malamin da ya rubuta littafi wani kamfani na son ya buga littafin wannan haƙƙi ne na wane ne na ƴaƴan ne to a wancan lokaci babu wannan to yanzu kakanin hukuncin sa ina fatan kuna fahimta ta al-huququl ma'nawiyya kenan to mutumin da ya bar wata fasaha wanda ake amfani da ita menene hukunci al-asl kamar mutumin da ya saka hannun jari can da babu hannun jari ya za a yi al-istisma dukiyar da wani bawan Allah ya bayar yace a yi dinka juyar da ita a ciyar da musulmi shin tana da zakka ko ba ta da menene hukuncin wannan zakka a wannan zamanin da haka ɗalibi ya nemi wannan doktora ya karanta ta ya ƙara samun abubuwa da dama saboda matsalolin zakka suna da yawa ala ayyati hal wato rukunan musulunci guda biyar hajji an farlanta shi a shekara ta tara sallah kuma wadan suka ce an farlanta ta kafin hijirar shekara biyar wadan suka ce an farlanta ta kafin shekara shida amma zance mafi inganci an farlanta zakka wato an farlanta sallah kafin hijira da shekara ɗaya da rabi lokacin da an kai isra'i da mi'raj ba wato abin da ke sun ku gane anan ana yin sallah kafin isra'i da mi'raji amma farlanta ta sai isra'i da mi'raji dan da wannan da ɗan qur'ani yin ce a to an ce annabi ya ce sama ya karɓo sallah kuma aka ce yayi sallah da annabawa a sallah akwai ta amma farlanta ta shine sai lokacin da aka abin nan hadithin Aisha kuma radiyallahu anha da cikin sahih Bukhari an farlanta sallah farko raka'a biyu daga baya sai aka ƙara waccan akbar wannan matsayinta da haka yana da kyau da ka san irin waɗannan tarihan ta tarihi saboda tambayoyi ne waɗanda kafirai wani lokaci ko wani ɗalibin ilimi zai yi ma kada ka yi ƙarya saboda ka abin nan azumi kuma an farlanta shi shekara ta biyu ta hijira wasu ka ce shekara ta farko a'a shekara ta ɗan sha'abani ya zo kuma yadda malamai suka faɗa in ban manta ba ibnu kasir ya ce akan wannan sai ya zama to sai aka farlanta to wannan shekara wanda ce shekara ɗaya kenan bayan shekara ɗaya ta cika an shigo ta biyu aka farlanta wanda suka ce shekara ta biyu saboda shekara ta biyu ta shigo dan ibnu ashur in bambanta ba ya tafi cewa akan shekara ta dai to kenan shekara dai da wani abu bayan ya hau abubuwa ne masu muhimmanci cikin tarihin musulunci wato dalibin ilimi ya kansu tarihin tashri'il islami dan ka san mataki mataki da suka biyo wannan ta zo daga ba aka farlanta ta azumi ya kasance da in ka ga dama ka bari in ka ga dama ka yi koko waɗanda suke shan wahala da amma an ba su fidiya kaga yana da matakai matakai dan ka gane hikima ta shari'a cikin musulunci a cikin at-tarikh at-tashri' al-islami ina fatan kun fahimta to dan haka dai waɗannan bayanai ne da gurgudo su a kawo a gurguje saboda ayat tana ɗauke da hukunce hukunce wa atu haqqahu yawma hasade ko ba da haƙƙin shi ranar wato igirban shi to menene illa ka ba da zakka ya ba gane abin da ake ba da zakka da abin da ba a ba da zakka nan ba magana ce mai yawa wani muna bayanin zakkar wato abin da ke fito daga cikin kasa a wajen imamu malik da wajen imamu shafi'i illa ita ce al-iqtiyas wal iddikhar abinda abinci ne na mutane kuma ana ajiye shi cikin rumbu ko cikin magazin ko cikin sto misali hatsi abincin rumbu ko ba haka ba kuma abin nan ana ajiye shi to in ya zama to haka duk abin da adda wannan sifa shine illar da tassa za a fitar mishi da zakka amma wajen imamu wato da imamu shafi'i to kun ga nan illa ce ta zakka amma wajen riba sun samu bambanci riba ta abinci tunda abinci yana da riba sai imam malik ya ce abincin da adda illa ta riba shine al-iqtiyas wal irtiqa amma wajen riba wajen imam shafi'i shine at-ta'am duk abin da ya kasance matsayin at-ta'am yana da wato wato matsayin abinci to kaga nan illa ta bambanta in kana dalibi ilimi baka sani ba sai ka kasa bambanta tsakanin illa zakka da illa riba ai hasara da wannan wajen hanafiya abin da ke sawa a fitar da zakka ta abin da aka aka noma shine alkailu wal wazn ya zama to abin nan ana auna shi kaga an hakiku ana auna shi ko ba ka bane ana auna wa da kilo buhu sannan kuma ana ana auna da tiya tiya sannan kuma wajen hanabila su ko suka ce wato illa ta abin nan afwan illa ta riba alkailu wal wazn wajen auna amma wajen hanabila suka ce alkailu wal wazn a wata riwaya at-ta'am nan riba ce ake zance kenan sai ka in za ka zancen mi yasa suka ce abu kaza riba ne to akwai bambanci ta hanyar kuma shin menene illa suka mishi da zakka in wajen fitar da zakka ne wajen shafi'iyya da malikiyya al-iqtiyas wal iddikhar amma in wajen riba ne wajen shafi'iyya at-ta'am wajen hanafiyya al-kayl wal wazn wajen hanabila akwai riwaya biyu al-kayl wal wazn ko at-ta'am wajen imamu ahmad zakka ma yayi basu wa yukalu abinda ke bushewa kuma ana Allah shi kaga hadisi sun shigo cikin wannan ko ba su bushewa wajen ahnaf kuma suka tafi cewa dukkan abinda ka sani ana noma shi ana fitar mishi da zakka kenan su sun hada komai da komai to menene dalilai tunda ba magana ko muke so mu faɗa ba hanafiya suka ce Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh da abin da muka fitar muku suka ce ko ana fitar musu zakka da haka wajen halal wajen halal hadda su ne min ma akhrajna lakum min al-ardh sannan suka kafa hujja da hadisi na Abdullah an gane ko Ibn Umar wanda yana cikin Sahihul Bukhari wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma saqatis sama'u abinda sama ta shayar wal uyunu da kuma idanun ruwa kenan wanda ya kasance nabi au kana asariyan ko abin da ya kasance asari samun shi aka yi ka iske Allah ya fitar da shi al ushru za ka kasa kashi goma ka bada kashi daya wa fi ma suqiya bin nadhi wanda kuma aka shayar da shi ta hanyar shayarwa bai ban ruwa ko nisful ushri za a bada nisful ushri ina aka sa kashi goma a fitar da kashi daya sannan a raba kashi ɗaya biyu sai a bayar to wannan shine abinda su suka tauke nan kullu ma yukhraju min al-ard za a fitar da goma ko za a fitar da wato rabin ɗaya bisa goma kenan shine abinda suke faɗa su wajen a hanafiya wannan shine hujjar su to kaga sun kawo hujjar su sun bada dalili na akwai bayani da aqida cikin wannan hadisi fi ma saqata sama abinda sama ta shayar ba wato ana ana isnadin sama ta shayar saboda Allah ya ba ta izini sababi ce amma hakikan mai shayarwa shine Allah domin mu fahimci wannan da wannan ne suke ce a to aikin hadisai ma an nuna wani lokaci ba Allah ne yake shayarwa haka kuma suna so su danganta kafirci zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah Allah shi mun tsari to su ko jamhur sun tafi cewa akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa duk abinda bai kai wuski biyar ba to bai da sadaka kaga sai yi takhsisin shi sabani abinda hanafiya suka tafi an gane ko kalima ta wato al-awsuq daga wisqu ne ko al-wasqu asalinta da larabci tana nufin al-jam'u fala uqsimu bish-shafaq wal-layli wama wasaq to menene wusqin nan wusqi malamai suka ce 60 sa'a wato sa'i guda 60 was-sa'u shi ko wannan sa'i arba'atu amdadin shi ko muddi hudu ne kenan wancan 60 shine sa'i wato shine wusqi sa'i shi kuma muddi guda hudu bi muddihi sallallahu alaihi wasallam shi ko almuddu ya ake samun muddi milkul yadaini sai ka samu cikon hannaye guda biyu almutawassitataini matsakaita wanda ba babban mutum ba kuma karamin mutum ba la maqbudataini ba an matse ba wala mabsutataini ba an sake su ba kenan muddi kamar haka ka iba daya biyu uku hudu ka samu muddi daya in ka haka muddi muddi daya muddi hudu an gane ko su za su baka sa'i daya in ka hada sa'i 60 su za su baka whisky guda to za ka fitar da zakka shi yasa muna sai a ce tiya 60 da hakkin ka sun kai tiya 60 ba mu sani ba ko ko akwai bambanci amma dai ta karibi ne malamai suke yi ina fata an fahimce ni wallahu subhanahu wata'ala ala a ƙarshe sai zakata al'asal shine abin nan zumuwa ana fitar da zakka ko ba ana fitar da zakka ana fitar masa da zakka akan zance mafi inganci wasu ba sun ce cewa min ba aka da lakum min al-ardh ai ka fitar masa da shi an gane ko suka ce kai hatta da nonon dabbar ke sha ai shi ba min ma akhrajna lakum min al-ard ne dan dabba ta ta ci abin da ke cikin abin da ya fita daga cikin kasa amma wannan babu nasi a kansa sai dai asal hadisai sun zo an gane ko malamai sun kawo waɗannan hadisan amma Imam Bukhari ya ce ko hadisi guda bai inganta ba a cikin wannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin Al-Irwa Irwa al ya ce a laysa ala itlaqihi waɗansu hadisan suna da rauni amma da za a haɗa turkin su gaba ɗaya hadisan za su inganta don haka za a fitar mishi daga zakka yana daga cikin mimma akhrajna lakum min al in iske shi kai kenan sai ya zama to wato ba za ka fitar da ushuri in kai kai noman sa ka ciyar da shi kenan za ka kasa kashi goma ka raba biyu wancan kashi ɗaya sai ka raba shi biyu ka fitar da kashi guda ina fata an fahimce ni to waɗannan su dai ne abubuwan da zakka su muke ganin a gurgurzu za mu iya bayanin su sauran abubuwan da aka yi saɓani sai waɗansu suka ce a ai addinin musulunci addini ne mai matsala ya ce ana fitar da abin da ya bushe kuma ake ajiye shi kamar yanzu a ƙasar aziya za ka iske noman shinkafa waɗansu ba su da hali za su goma kaɗan to wani kuma yana da gonakin alfawatu wal khudrawat kamar pom abin su kuma tuffa to yanzu wannan an ce ya fitar to su ko ɗan ba a ce su fitar da zakka ba misali sun an ce ba su da zakka sai ana ganin kamar musulunci bai yi daidai ba wannan wauta ce mutumin da yake da gona ta tuffa idan ya sai da tuffa misali na biliyan ɗaya ko mu ce miliyar ɗaya su kuɗin suna da zaka ko ba su ba ba a iya kewaye musulunci ina fata an fahimce ni da dubi littafin qardawi fiqh zakka ina ganin mujalladi biyu ne ya kawo wannan magana wannan babu wata illa a cikin sa wannan ba matsala bane Sheikh Ibn Uthaymeen ya keɓance babi na zakka sannan Sheikh Muhammad Al-Abini Shanqiti a cikin tafsirinsa a cikin suratul An'am da ya zo kan wannan aya ya keɓe bayani na zakka mai yawa kuma littattafan fiqh sun yi bayanin zakka abubuwa masu yawa ranar da duk Allah kai mu insha Allah ta'ala a cikin suratu tauba in akwai rai za mu bayanin sauran abubuwan da sun ka dace mu bayani akan su an gane ko wallahu ta'ala a'lam wa atu haqqahu yawma hasadih ku ba da haƙƙinsa ka ganin mutlaq ne yawma sai ta yi takaidin shi ranar da hasadihi aka girbe shi wala tusrifu kada ku yi banna su wane ne aka hana su yi banna waɗansu malamai suka ce wala tusrifu fil i'ta kar ku yi banna wajen bayarwa ka bada gaba ɗaya kai ka bar kanka domin mi wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama akwai wanda ake kira sabit bin qais bin shammas suka ce ayat ta sauka akan shi da ya rabe duk abin da ya samu waɗansu malamai suka ce wala tusrifu wato fil akhdhi kada ku yi banna wajen karɓar zakka ku karbi wato abin da ku karbe ku wuce iyaka al-malik shine sarki wanda yake karbar zakka wal jabi da mai zuwa ya karbo ta shine al jabi tujiba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan bil ladunna ko ba haka ba hukumul jibaya a wajen fiqh zaka gane shi waɗansu malamai suka ce a wala tusrifu ku manoma ake nufi fil man'i min haqqiha ko hana haƙƙinka sun ce to ai wanda ya hana ki ai bai banna ba ko ba haka ba a yayi makan sa banna qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah in ka hana da ka kai makan sa banna ne domin Allah zai ɗebe albarka abin ko na tashin alkiyama zaka haɗu da Allah sannan kuma zaka yi gaba da talakawa ko ba haka ne kai rayuwa mai tsanani wala tusrifu waɗansu malamai suka ce ta shafi mushrikai ne saboda su suka zo suka waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'am nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina suka sarrafa wannan suka sarrafa wannan suka yi shirka kinan kar su yi banna ta hanyar shirka ko ta hanyar tantance wannan su mai da wannan zuwa ga Allah wala tusrifu waɗansu malamai suka ce kakku yi banna wajen ci domin an ce kulu dan adam shi ko wajen ci wani lokaci sai ya halaka kansa ko ba haka bane wajen da mutane suke cin abinci nan ne banna ta ce ina fata an fahimce ni saboda ba kowa yake iya wato rike kansa ba lokacin da ya samu abinci lokacin nan ne ake halaka mutane da dama wanda ana ganin babba wani lokaci ana so a halaka shi sai idan ake halaka shi sai a samu shi dafi a cikin abinci duk dai abin da an ka gane kafi karkata in mata kake so a bi ta hanyar mata in kuma kuɗi kake so a baka kuɗi a kakaka cikin rami Allah shi mu saki wala tusrifu zance mafi inganci kada ku yi banna domin ita banna mataki mataki ta to akwai wani bayani mai muhimmanci da Ibn Ashur ya kawo akan wajen banna din nan nake ganin ya kamata a ce mun karanta shi domin mi domin bayani ne mai muhimmanci yace wala tusrifu kina an ce kada a yi banna to cewa wala tusrifu kin nan kada a yi banna innahu la yuhibbul musrifin Allah subhanahu wa ta'ala baya son masu yin banna domin ya ya abin nan yace to wa nafyul mahabba mukhtaliful maratib da Allah yace baya son su mataki mataki ne domin daidai barnaka daidai da ake kamarka fa yu'lamu anna nafyul mahabba yashtaddu bi miqdar quwwati al-israf kenan daidai yadda kake banna mai yawa daidai da Allah baya son ka wa hadha hukmun mujmal yace wannan dunkule ke wa huwa zahirun fi tahrim domin yana nuna haramci Allah bai da wannan ba wa bayanu hadha al-ijmal huwa matawi adillatin ukhra kenan wannan bayanin da anka ce la yuhibbul musrifin sai an tafi cikin wasu dalilai za a gano ko ina banna za ta shiga banna za ta shiga cikin aqida za ta shiga cikin aiki za ta shiga cikin kaza amma nan daidai irin yadda zaka banna shine abin da abba bukata domin cikin wannan noman ana iya ayi shirka a kebe ma Allah wannan a kebe ma gumaka wannan yace wali humudi ta'wili hadha an-nahy saboda wannan nahayi yana dunkule innahu la yuhibbul musrifin تفرقت آراء المفسرين في تفسير معنى الإسراف المنهي عنه sai kaga maganganun masu malaman tafsiri kamar da muka kawo la yuhibbul musrifun suka ce kaza wadan suka ce kaza tafarraqat li yu'ayyinuhu fi fi israf haram kenan don su bayyana wani israfi ne ake hatta qala ba'dhum innaha mansukha hawa ne ta a mansukha sai saboda ta sarka akan wani wa qad alimta al-manjiy min zalika kullihi an gane ko abinda zai tseratar da kai shine irin banda tun da an ce Allah baya son banda فوجه عدم المحبة الله إياهم دومي أبن إسا الله بايا تنسو أن الإفراط في تناول اللذات متوين إن يكيسر إياكا وجن تبع أبو بوندا سكما صدادي والطيبات دادا دا أغانيكو والإكساء min bazlil mali wal iksari min bazlil mali fi tahsiliha mutun ya bada dukiya mai yawa dan saboda ya ji dadi to yufdi ghaliban ila istinzaf al amwal wannan shike sa wasu sai a halakar da dukiya mutum da yake cewa bai cin abinci sai mai tsada ai akwai banna ciki ko ba haka ba to kaga ba za a yi banna wa sharih da kwadayi da hadama ila al istikthar minha da yawaitawa yace fa idza daqat ala al musrif amwaluhu idan mai bannar dukiya wato hanyoyin da yake samun kuɗi suka hukunta tatsallaba tahsilul mali min wujuhin fasika dole sai ya je ya nemi waɗansu hanyoyin waɗanda ba su da kyau li yuhmida bidhalika nahmatuhu domin mi domin dan saboda ya kashe an gane wannan kwaɗayin nashi wutar kwaɗayi ya kashe ta domin ya kamanta ta ilal lazzat zuwa ga jin daɗi fa yakunu zalika da'abuhu wannan sai ta koma ita ce ɗabi'arsa fa rubbama dhaqa alaihi maluhu tana yi wa dukiya ta kukumta gare shi fa shaqqa alaihi al-iqla'u an mu'tadihi sai ya kasa cirke kanshi daga abin da ya saba an gane ko fa asha fi karbin wa dhiqi sai ya koma cikin tsanani da damuwa yau wanda ya saba samun kashin kuɗi yanzu muna cikin lokacin da ake cewa ta yi tauri ko Buhari ya like iyaka ko menene ko menene dama wanda ya saba cin garin kwaki ko garin rogo shi bai ma san ta yi tauri ko ba ta tauri amma wanda ya saba cin naman kaji yanzu kuɗin ba su zo ba akwai matsala ko babu wanda yake da mace mai cin bakan miya mai shan bakan miya shi bai ma san ta yi tauri ba amma wanda ya saba kawo wadda ba ta kwana sai cikin AC shi ya san ta yi tauri an gane ko wa rubbama tatallaba al-mala min wujuhin ghairi mashru'a sai kaga mutum ya koma yana neman kuɗi ta hanyar da bata dace ba shi yasa yanzu ta ko ina mutumin da ya saba cin haram sai ya je neman kuɗi fa waqa'a fi ma yu'akhadhu alayhi fi dunya aw fil akhirah sai mutum ya fada cikin abin da za a kama shi a duniya aw lahira ko lahira thumma inna zalika sannan bannata abu qad yuqibu iyalahu khasasatan wannan zai kawo ma iyalin shi wato buƙatuwa wa zanka aishin da kuma kukuncin rayuwa wanda ya saba kanna kullun yana cikin matsala haka ne ko ba haka ba dole yanzu kun ga lokacin noma muke an yi abinci amma yanzu tiya ta kai ga ɗari da hamsin ko jika yanzu wani ya yi damma za ka iske ya buge dame ɗari biyar ya je ya siyo gado ya kai maƙarsa a cikin ɗaki ko da aka jimawa kuma haƙi sun ƙari sai ya koma kuma ya je ya siyo tiya jika guda wannan ɓanna ce ko ba ɓanna ba amma da ya bi yadda Allah ya umarni da ba shi cikin matsala da haka wani talaucin mu ne muke haddasa mu kan wannan talauci shi yasa dole sai an ce kungiyoyin tura za su zo saye abinci gare mu su saye da arha su ba mu kyauta ko su sayar mana da tsada saboda mi saboda bannar da muka yi inda ba mu yi wannan banna ba wala tusrifu da mun fada cikin wannan ba yace wa yanshabu an zalika malamun wa tawbih wannan zai sa abin zargi ya tashi akan mutum da kuma wato malam zargi wa tawbih shi ma dai nau'i ne na zargi wa husumatin da jayayya tufdi ila ma la yuhmad za ta kai ga abin da ba a ba a yabonsa kun ba a kaunarsa ko ba abin da ake bukata ba fi ikhtilami nizam al-aila a cikin rugujewa ko samun tasgaro a cikin tsarin tafiyar iyali dan haka bai dace ba mutum ya yi noma musamman wannan lokaci ya je ya ɓata dukiyarsa sannan ya dawo ya ce a'a turawa ake jiran su taimake mu turawa za su taimake mu ba Allah shine zai taimake mu Allah ya ce kada mu yi banna ba mu yi umarnin Allah wannan shine abin da ya kamata mu ga kuma wala tusrifu kada ku yi banna innahu la yuhibbul musrifin domin Allah subhanahu wataala baya son masu banna wannan dai ya ishe ka ka kiyaye dukiyarka ba sai ka yi banna ba ka koma neman taimako an gane ko kalima ta al-israf tana nufin tajawuz al-hadd ƙetare iyaka da ita da kalma ta al-ifsad suna kusa da juna banna da ƙetare iyaka ina fata an fahimce ni al-israf din nan shine banna al-ifsad shine banna maudu'i ne zaka dauka akwai ayoyin alqur'ani da suke magana akan wannan Allah baya so su akwai su da dama kuma wallahu la yuhibbul fasad Allah baya so banna daga cikin banna wa idza tawalla fil ardi wa idza tawalla fil ardi وإذا سعى في الأرض آه؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد كاغا بنتا الحرث والنسل أبي النومة هو تهني بنتا شي تهني بزر شي ما يتشكل النسل دبوبي أرض إمو غاشنا شي لي نوما نكي وأما منا بزر شي إنا فتا أم فيمشين بنتا كتن أكيدا فرعون الله تي إنه كان عاليا من المسرفين سيكا أوكي الإفساد الإفساد شي ني بنتا ينساتا أتكين كسا شي ما بنتا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ba kusan ce ayyuka ashe yin sata a cikin kasa banna ce kamar da malamai suka faɗa dan haka dai sai ka dauka akwai banna cikin akida akwai banna cikin ibada baka iya fatiha ba kuma kana nan kana sallah banna kace yi ina fata an fahimce ni akwai banna a gidajenmu ta hanyar matan mu suna bazzara abin da muke da shi mu ma muna bazzarawa kana abokin masu kuɗi kana talaka kana sayar irin sutura da suke suke sakawa banna kake yi a bayan kasa munafiqan ce la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun duk mai banna akwai wahala in ba rabo yake da shi ba a wajen Allah ya gane cewa banna yake aikatawa kullun sai yayi tamadi akan wani shi yasa sai ka dauki mawdu'i na kan al-israf akwai al-israf al-idari banna wanda ake yi a cikin ma'aikata ta hanyar bata dukiyar al'umma akwai al-ifsad al-amni banna wanda ake ta hanyar tsaro jami'an tsaron da za a haɗa kai da su don a cuci al'umma su akwai al-ifsad ad-da'awi wanda suke banna a hanyar da'awa su ɓoye gaskiya saboda biyan bukatar waɗansu mutane ina fatan kuna fahimta ta ko ce yanzu idan ana so a gane al-fasad ko al-israf sai a ɗauki kowace wato ministry a cikin ƙasa sai a gani a wuri kaza ana banna minista na kaza yana banna bannar dukiya in wato ministan dukiya ne banna wanda ta shafi tsaro inda ake yin kaza sai kaga wannan mawdu'in gaba ɗaya ya haɗe ƙasa gaba ɗaya ya haɗe duniya an nuna lokaci ya matso babu lokaci mai yawa innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mabannata a wannan satin da ya gabata ko cikin wannan sati wani abu ya faru wanda yake abin bakin ciki ne shine abin da ya faru ɗaya daga cikin ƴan uwanmu malamai masu da'awa manya-manyan malamai shak isa aliyu fantami ko ba haka ba to abubuwan da muke gani mun san da abubuwa ne waɗanda wato da jaha ce ta kafirai aka yi wannan mu da ba za mu yi mawaki ba domin kafiri ne aka san yana iya yi kokarin cutar da musulmi alal amma ba musulmi ba dan musulmi to amma wannan yana da alaka ne da ni yana da alaka da irin duniyar da muka shigo amma Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik ba komai ake gaya ma duk abin da za a gaya ma da abin da za ka ji da abin da za a aikata ma an aikata ma annabawa irin wannan su ba wato kamar da malamai suke ba za mu sifanta su da kafirai ba amma sun yi aiki irin irin nawa irin na kafirai kaga kenan abin ma ya saba ba aqidar su da addinin su da imanin su ya saba ma al'ada domin waɗannan jihohin da muke da su su ne jihohin da muke tinkaho da su ta nuna ci gaban addini to kaga wannan ai banna ce mai girma hadisi na Abu Darda wanda ashabu sunna suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa sun gaji ilmi an gane ko sun gaji da'awa sannan kuma sun gaji abinda annabawa suka haɗu da shi na wahala sun gade shi shi ba shi yasa dole malamai za su ci karo da matsaloli da kalubale daban-daban daban-daban daban irin waɗanda annabawa suka ci karo su domin almajiran annabawa ne shi yasa in ka ɗauki alƙur'ani za ka ga abubuwa daban-daban daban-daban da littattafai ma na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da hikayat al-islamu bayna al-hukam wal ulama za ka ga malamin yayi bayani kan abubuwan da suke faruwa dan haka ba yau aka fara ba a zargi malami da ya ci dukiyar al'umma ko da bai ci dukiyar al'umma ba an zargi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذا كان دعوة za a yi ƙoƙarin ko a kashe ka ko a ɗaure ka ko a kore ka wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju an kashe margayin shak Ja'far an kashe Albani an kashe dan maiki an kashe malamai da dama duk Allah ya gafarta musu ina fatan kuna fahimta ka sannan in kana da'awa wani zai iya kallon me yasa da'awan nan da kake yi kai ba da turanci kake yi ba paske shi sharadin ai mishi wa'azi intellectual yake nema larabawa Allah ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu da ba a saukar da alqur'ani bil larabci ba sun ce dan mi ba da larabci ba ake bayani to waye abinda ake so sako ya isa zuwa gare ka ba dole bane sai da yaren da kai ka zaba in kana da'awa za a tuhumci matarka da zina an tuhumci matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi zina ko ba haka ba innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum ko ba haka ba in kana da'awa za a jira mutuwarka am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayb al manun in kana da'awa za a maka izbili wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina safiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un za a gaya maka abubuwa da dama za a yi maka abubuwa da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah an gane ko a makka kafirai suka dauko sala jazuri shine wato mahaifar abin nan kaguwa suka zo suka dora mishi yana yin sallah an yi wannan an kore shi daga garin su ko ba haka nan bane kenan annabi annabi Nuhu an ga mai za a kore shi إن لم تنتهي يا يا ابن لا تكونن من المرجومين ابن النبي هو أنت ذا أجيفي شي annabi ruku an ce za a fitar da shi ya je bako yana da abin da da'awa an ce za a kore shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi kokarin korar shi kuma an kore shi wa hammu bi ikhraj rasul sannan kuma akhrajuhu iz akhrajahu alladhina kafaru saniyatayn iz huma fil ghar dan haka dai in dai kana da'awa duk irin waɗannan abu za su faru za a ce me yasa matarka ba ta bin Allah matar annabi nuhu ba ta bi Allah ba kuma shekara 150 yana wa'azi danka ba san in danka Allah ya kaddara ba zai bi ka sai a ce me yasa ba kai ma danka wa'azi ba dan annabi nuhu bai musulunta ba annabi nuhu bai iya wa'azi bane shi yasa matarsa bata musulunta ba ko danka bai musulunta ba in ba an kare wannan sai a koma zuwa ga a ce koko babanka kaza ne ko mamanka kaza ce ko dan gari kaza ne ko ko talaka ne bai da kuɗi wa ya gaya ma cewa shar'i ne dole sai abin ko ko dan wane ko shi waye haka aka gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ay ala rajulin azim min alqaryatayn an gane ko wai babban mutum kenan shi mai wa'azi dole na sharadin ya zama to dan minista ko dan wane ko dan kaza ko dan kaza ko dan kaza a ina aka samu wannan ko ko kai waye ko kai dan waye wannan duk ba shi ake bukata ba shin ni aka faɗa sai an gaya ma kai ba kauye ne baka san abin da aka yi ba wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araziduna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadibin wasu suna yi akan jahilci wasu suna yi kuma akan ilimi saboda abin da ake faɗa ya saba ma abin da suke son al'umma su fi akan shi ko an kashe malamai ko an ɗaure su ko an kore su wallahi wa'azin nan dole sai ka ji shi kuma sai zan hujja akan kuma ku jira kwana biyu kana gaba da mutum harshen da kwana biyu tana yiwa ya mutu shikenan to an tsaya sai kun yi neman waɗanda za su gaya muku gaskiya ake cewa mai maraya ka saurari nasihar da mai uba yake masa domin kai ka rasa wanda zai ma nasiha alhalaka ce ga al'umma ba su da masu mata wa'azi malaman nan ba masumai bane in sun yi kuskure su ma abinda suke gaya wa mutane suna fatan duk a gudu tare a tsira tare amma saboda mutane ba su fahimci wato kasarai sun wa sun yi mana wankin kwakwale ko sun juyar da hankulan mu sai ga mutane ba su da abin da suke fata dai wata aji an ce wani malami ya ci bashin omo da garin rogo ina ban wanke a ce ya karkato ne cewa ya gaya shi kai shi kawai shi karantar da mutane to kai idan malam ya daina karantar da mutane an daina karantar da ƴaƴanka da mahaifanka da sauran mutane wace riba ka samu a cikin wannan Allah ya muna kariya Allah subhanahu wataala kuma ya tsare mu na imanin mu Allah ya tsare mu na kasashen mu kuma Allah ya shiryar da mu gaba ɗaya su kansu da waɗanda sun kai wannan ba mu su fatan sharri muna fatan Allah subhanahu wataala ya shiryar da su abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai sati mai zuwa ya Allah ya samu na cikin masu rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh